الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم أبركم مدساكي هدوا a wannan daura da muke gabatarwa ta manhajul istinbat ko ko al-istinbat dirasa ta'siliya tatbiqiyya wanda kuma za mu tashi ne a aya ta 63 a cikin suratu an-nur wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ما لما أصول الفقه سني استنباط المسألة كركشن وننتيوا الأمر المجرد عن القرائن يقتضي الوجوب kenan umarni wanda babu wata karina tare da shi wanda ta juyar da shi daga wajibci to yana hukunta wajibci da Allah ya yi umarni asali wajibi na in an ce ba wajibi bane sai an kawo dalilin da yake nuna mustahabbi an gane ko yawwa to wannan dai abinda malamai suka fitar don Allah kuma ya yi alkawali cewa waɗanda suka saba ma umarnin manzan Allah sallallahu Alaihi wa Alihi wasallam Allah ya yi musu narko na cewa fitina za ta same su shi yasa idan muka duba waɗanda suka saba ma umarnin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a kamar ɗan ƙur'aniyu sai ka ga fitina ta same su yau su ce sallah raka a guda za a yi wata rana su ce sallah irin wanda wanda muke yi za a yi wata rana su ce a'a tsaye ɗaya za a yi a dibi gabas wata rana masu ce ba ka ai sallar don Allah ya ce wa abu duran baka hatta ya ce kan yaƙi sai yaƙini ya zo ma to ƙur'ani ya zo kuma ka daina sallah kaga fitina ta same su Allah kai mun tsaki aya ta gaba aya ta talatin a shafi a cikin suratul furqan mun shigo furqan shafi na ɗari da arba'in da uku tunda Allah ya ce wa ƙalar rasulu ya rabbi inna qaumin takhadhu hadha alqur'ana mahjura ko ba kadan bane manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace ya rabbi ya ubangiji inna qaumin takhadhu hadha alqur'ana mahjura mutane na sun rike wannan alqur'ani abin mi abin kaurace ma da wannan ne malamai sun kai istinbatin cewa idan aka ce a yi abu ba ka yi ba to kamar ka aikata aiki domin ƙaurace ma alƙur'ani laifi ne kiran ka aikata laifi to idan ya zama tutun zamanin da ƙur'ani yake sauka mutane sun ƙaurace ma alƙur'ani to ba da tuna wannan zamani da mutane suke ganin sa waɗanka makarantar alƙur'ani bai da avenir bai da mustaqbal to kaga wannan kuskure ne mai girma Allah kai mu tsari aya ta gaba sai cikin suratul shu'ara aya ta 80 shafi na 344 ko ba haka ba inda Allah ya ce wa idza maridtu fa huwa yashfi wannan malamai sun kace to za a istinbatin mas'alata wato al'adabu fil khitab يستنبط منه استعمال الأدب في الخطاب عامة كنا متن يسامو لدبي نمغانا النبي إبراهيم ديتي الذي خلقني يا دنگا تحلتا زوغوا فهو يهدي يا دنگا تشريا زوغوا والذي هو يطعمني ciyar wa ya danganta ta zuwa ga Allah wa yasqi shayar wa ya danganta ta zuwa ga wa sai ce wa idha maridtu bai ce wa idha amradani ba tare da cewa ko rashin lafiya ba zai kama kamar sai da mu sai da izinin Allah kaga akwai uslubi na adabul khitab aya ta gaba sai aya ta 61 shafi na 164 ko ba haka ba a cikin suratul naml an gane ko inda Allah subhanahu wata'ala ya ce amman ja'ala al-ardha qararan wa ja'ala khilalaha anharan wa ja'ala laha rawasiya wa ja'ala bainal bahrayni hajiza kaga Allah ya ce ya sanya shabaki tsakanin teku guda biyu an gane ko to to sannan kuma can cikin suratu ar-rahman sai ce ni marajal bahraini yaltaqiyani sai ce ni bainahuma barzakhun la yabqiyani Allah ya sanya shamaki wanda ba sa ketar juna to mu yi hattara wannan aya da wannan da ke cikin suratul naml da wanda ke cikin suratu ar-rahman an gane ko sai kuma wadda ke cikin suratul furqan suna magana ne kan teku biyu amma wadda ke cikin afwan wadda ke cikin suratul fatir wa ma yastawi al-bahrani hadha azbun furatun sa'irun sharabun da kuma ayar da Allah ya ce wa huwa alladhi maraja al-bahraini hadha azbun furatun wa hadha milhun hujaj kenan da cikin suratul saba da cikin suratul fatir da wanda cikin suratul furqan suna magana ne tsakanin teku da tafki wanda cikin suratul namli da kuma cikin suratul rahman suna magana ne tsakanin teku biyu domin an ce hadha adbun furatun wannan ruwan shi suna da dadi ruwan mini ruwan tafki ruwan teku su ne ke da gishiri kenan da ta da ta fatir da ta furqan suna magana ne akan tafki da teku shi ko ta cikin suratun rahman da ta cikin suratun namli suna magana ne kan teku biyu masu gishiri don ya ce wato waje alabainal bahraini amma da ya ce wa huwa labi marajal bahraini haza azbun furatun ya nuna ya ce musu albahraini min babin taglib albahar wan nahru to wannan sai malamai sun kai istinbatu cewa yana daga cikin ijazi na alqur'ani dan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama bai rayu kasashen da akwai teku ba to ta yaya ya san akwai hajis sakankanin su wannan yake nuna alqur'ani daga wajen waki daga wajen Allah kuma wannan hajis malamai suna tattaunawa kan shi wasu sun kace kasa ce wasu sun kace kaza yanzu da bincike yanzu sai an ka gano cewa ruwa na Allah ya halitta tsakanin ruwa biyu da teku da teku sai Allah halicci waɗansu ruwa guda biyu waɗannan ruwan da a tsakankaninsu tsakankanin ruwa biyu su kalarsu ta saba ma waccan teku ta saba waccan teku in kuma tsakanin teku ne da tafki ruwan tafki ga sunan ga ruwan teku masu gishiri sai Allah halicci waɗansu ruwa su ba ruwan teku na ba su ba ruwan tafki na ba in kuma tsakanin teku na to ruwa ne sun saba ma na wannan teku sun saba ma wannan wannan teku to suna Allah yake zance mun gane wannan da kyau dalili kuma in ka duba cikin bincike na hay'atul i'jazul ilmi fil qur'ani was sunna wanda ke karkashin rabitatul alam al islami majalisar malamai ta duniya sai suka ce an gano waɗannan ruwan duk abin da yake rayuwa in tsakanin teku ne biyu waɗannan ruwan da ke tsakiyar tekun biyu halittun da ke cikin waccan teku ba su iya rayuwa cikin waɗannan ruwa kuma ba su iya rayuwa cikin waccan teku waɗanda ke rayuwa cikin wannan teku ɗin ba su iya rayuwa tsakiya kuma ba su iya rayuwa waccan teku kaga Allah ya sanya shamaki amma an gano akwai wasu dabbobi kaɗan kamar wani kihi da ake kira silmon shi yana iya rayuwa cikin dukkan ruwan guda uku to ka gani wannan ya nuna qur'ani mu'jiza ne dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai rayu ba inda akwai teku ya rayu ne kasa wanda akwai sahara da ni da dutse to kaga wannan nuna qur'ani daga wajen Allah yake don in ba daga wajen Allah ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai san wannan labarin ba to Allah ya kyauta sai aya ta gaba shine cikin suratu al-qasas ko aya ta 27 shafi na 89 da 249 da 250 na 89 inda annabi Musa ya ce Allah yake bada labari wani tsoho a garin Madiyana ya ce ma annabi Musa qala inni uridu an unki haka ihda ibnatayya hatayn ala an ta'jurani thamaniya hijjat ko yace ni ina son in auratan maka da ɗaya daga cikin ƴaƴana amma kayi aiki na jinga shekara takwas sai malamai sun kace to an fitar da mas'ala ta fiqh istunbita minha hukmun fiqhiyyun wa huwa jawazun nikahi bil ijara ya halatta mutun yayi aure da mi da aiki sadakin kai zaman to aiki ne za ka yi domin shi aiki yana iya komawa kuɗi mutum ne mu ɗauka magini ne yagga yakka yana son ya aure ta amma bai da kuɗi amma ya iya gina sai ka ce to yanzu abinda za a yi ka gina gidan nan in ka gina gidan nan shi a matsayin sadaki to ai gina gidan ko kai aka ba kuɗin ai maginin mi za ka yi kuɗi za ka bashi ƙaddarta ba gidanka ba ne sai ka zo ka iske mai gidan ka ce to yanzu ginin da za a yi manawa za ka biya in yi ce ka za su ka ce to kawo kuɗin kai je ka gini mai ni na ba ka ɗata aure ya halitta annabi musa ba ba kuɗi ya bayar ba shekara takwas ya yi yana kiyo wannan kiyon da ya yi shi a matsayin sadakin da an ka bashi aure kuma malamai suka ce to da wannan kuma za a yi istinbatin shar'u man qablana an gane ku tunda annabi Musa ba cikin shari'a mu ne ya aiki ba amma shari'a waɗanda suka gabace mu ana aiki da ita in ba a samu abin da ya hana ta ba cikin shari'a mu ko ba karan bane cikin shari'a mu ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wani mutum wahabtuka ha ko ankahtuka ha bima ma'aka min alqur'ani je ka karantar da ita abin da ka sani da alqur'ani shi sadaki kaga a shari'a mu ba kuɗi ya bata ba kuma hadisin yana nan hadisi dai ingantacce da wannan ma malamai suka ce sadaki su imamu malik suka ce karancin sadaki rubu dinari ne malamai suka ce a'a ga wani an bashi manzo Allah sallallahu ya ce iltamis walau khatiman min hadidin ka je ka nemo ko da zobe ne da bai samu ba aka ce karantar da ita alqur'ani ashe sadaki bai da karamci sai da shi imam malik abin da ya gani tun da rubu dinari shi ke sawa a yanke ma mutum hannu ya halatta hannun mutum to haka rubu dinari shi zai halatta ma ka aure mace ijtihadi ne to amma kuma dan an ce manzo Allah sallallahu ya ce wani wani iltabis wal khatim bi hadin zaka ce ka siyo zobi ka zo ka iske da wani kana so irin da turawa suke yi ka ce ga sadaki ne ai sai da yarda su ma'auratan sai in iyayen da sun yarda mun gane ko yawwa to kuma malamai sun ƙara fitar da wani hukunci karkashin wannan shine cewa ya zamanto ko da ba kuɗi kan bayar ba abinda za ka yi ya zamanto halatta ne kiyo matsayin yake halatta kan mutum ya ce a mun ji malamai sun ce ai ana kawo wa sadaki ba kuɗi ba sai mutum ya ce so ma butali arba'in na giya ya kawo ma lahiya ya ce sadakin biyar kai da ai giya haramun ce muna ganewa ya zama to abin halatta ne shari'a ta yi shi to waɗansu suka ce wannan mutumin da ya ma annabi Musa magana alaihi wa ala nabiyina afdalus salati wa atammu taslim annabi shu'aib ko ba muna jin wannan ba wannan magana kuskure suka ce annabi shu'aib na annabi Musa iske a garin Madiyana tunda Allah ya ce walam ma tawajjaha tilqa'a Madiyana sai suka ce to annabi shu'aib saboda an faɗi madiyana kuma Allah ya ce wa ila madiyana akhahum shu'aiba amma wannan magana kuskure ce domin cikin suratul a'raf da Allah ya bada labarin annabawa ya kawo labarin annabi nuhu da annabi hud da annabi lut da annabi salih da annabi sannan daga annabi nuhu sai hudu sai salih sai lut sai shu'aib ko ba kana bane sai yace kuma thumma ba'athna min ba'dihim musa bayan shude wasu mun ka turo annabi musa kidan wannan ya nuna wannan mutumin ba annabi shu'aib bane wallahu ta'ala a'lam sai kuma shafi na ɗari biyu da arba'in da tara ɗari biyu da arba'in da tara suka ce inda an ka ce ƙala inni uridu an unki haka ihdab na tayya hataini ala an ta'ajurani samaniya hijaj imamul qurtubi a cikin tafsirinsa aljami' li ahkamil qur'an ya ce daga cikin matsalolin da za a fitar a ƙarƙashin wannan aya fihe ardul waliyi ibnatahu alar rajuli ya halatta mutum waliyin mace in an ce waliyin ta ba sai ba mutu ba kowa ko kane ko uba ya halatta ya bijiro ma mutum da cewa ya auri ya shigo ya uwa shi don kayan haka baka aikata haramun ba don ga wannan bawan Allah ya ce ma annabi Musa ga ‘yata nan ka aura ka yi mini ciwo na shekara nawa takwas kaga ya halatta amma ya zama to mutum ne na gari ko ba kanan bane eh kuma ba wai don wani abin duniya ba shafi na 250 qala inni uridu an unki haka ihdabnatayya hataini ala an ta'jurani thamaniya hijaj ibn juzai ibn juzai al-kalbi mai at-tashil li ulum at-tanzil yace wannan wa amma nikahu fil ijara fa zahirun min al-aya yace mutun ya aure mace ta fuskar yayi aiki a biya shi na jinga yace wannan ya halatta yace kuma qur'an sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi yace faqad zawwajtuka ha ala ma ma'aka min al-qur'an na aura maka ita saboda abin da yake tare da kai na alkur'ani kinan wannan ya nuna in kai malami ne mai karantarwa ya halatta ka karantar da mace alkur'ani ko ka haddatar da ita ta haddace wani yanki na alkur'ani ya zamanto shine sadaki amma wanda sharadin yan uwaye sun yarda to a wanga zamani ma da aka gani karatun qur'ani ma ba ta lokaci ne turawa sun yake mu wani na zai yarda ka aure ya shirin ka kura mata alkur'ani ai shi ne kai ma an yi asara ko ma da cin qur'anin ta aure ma ai ba ai kudu ba eh a dai samu dai wanda adda wani abin duniya mm ina fata an fahimta to Allah ya kyauta sai aya ta gaba aya ta hamsin da biyar shafi na ɗari da ashirin a cikin suratu القصص an gani ko yawwa inda Allah ya ce wa idza sami'u lagwa a'radu anhu ko wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaykum la nabtaghi al-jahilina kenan idan masu imani sun kaji Allahu ya sassan magana a aradu an sai su kau da kai ba don ba su iya mai duwa a a kau da kai za su wa ƙaru lana a amalu nasu ce to ayyukanmu sun tabbata gare mu wala kuma amalu kuma ayyukanmu sun tabbata gare mu salamun alaikum sai wasu ka ce to kenan wannan yake nuna ya halatta a yi makafiri sallama tunda an ce salamun alaikum ko ba ka nan bane to amma malamai sun ka ce a'a nan ba sallama ta musulunci ake nufi da an ka ce salamun alaikum ma'ana tsira daga gare ku mun barra daga gare ku shi da abin da ake nufi domin kalima ta salam tana da ma'ana ta shari'a tana da ma'ana ta ta lugha in an ce salima fulanun min kaza ai wane ya kubuta daga kaza ma'ana ya tsira daga gare shi ma'ana salamun alaikum a zauna lafiya mun mun bar ku don haka wannan baya nuna ya halatta kai makafiri sallama yi makafiri sallama hatsari ba don in ka ce assalamu alaikum amincin Allah ya tabbata gare ka ya amincin Allah ya tabbata ga kafin oh kan wani mai aƙidar turawa ya haɗu ya ce cikin ƙur'ani an ce ana makafirin sallama shafi na ɗari biyu da nawa da hamsin da biyar na'am shafi na ɗari biyu da hamsin da biyar sau wannan kuma ina ganin an yi kuskure wajen kawo shi babu aya a wannan wurin sai suratul ahzab yanzu ko aya ta talatin shafi na ɗari uku da talatin da bakwai ɗari uku da talatin da bakwai yawwa suratul ahzab inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ko sunnatallahi fil ladina khalaw min qabl ko sunna Allah ce da ta gabata ga wanda sunna Allah ce da ta shude ga wanda sun ka gabata ma'ana duk mutumin da yake saba ma Allah in bai tuba ba Allah zai bi zai kama shi to wannan sunna ce ta Allah to wannan ya nuna ashe akwai uslubi na Allah mun gane ko uslubin da Allah ke tafiyar da al'amuran shi da wannan ne malamai suka ce kuma akwai uslubi na alqur'ani domin in akwai salo na al'ada ta magana ta qur'ani ya kamata a san shi sai a ce a al'adar uslubin qur'ani in yace kaza kaza yake nufi duka ce a ba a cewa qur'ani na da salo a a qur'ani yana da salo dan gashi na Allah yana da wasu abubuwa da yake tafiyar da yake gudanarwa cewa duk azzalumi in bai tuba ba zai sha ba wanga usulubi ne na mu'amala da Allah subhanahu wataala mun gane wannan sai suratu saba aya ta 300 aya ta 24 shafi na 300 da 42 shine inda Allah ya ce wa inna au iyyakum la ala hudan aw fi dalalin mubin malamai suka ce to za a samu uslubi na tattaunawa in za a fara tattaunawa kakka ce ni ke da gaskiya kai an makareci to kidan babu tattaunawa zaka ce to kawo dalilanka in kawo na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya shakka akan gaskiya yake don Allah ce innaka laminal mursalin tatami ala siratin mustaqim amma wajen tattaunawa sai ce wa inna mu aw iyyakum koku la ala hudan akwai wanda akan shari'a aw fi dalalin mubin akwai da akan fata amma ai ba ya shakka don su zo a tattauna ne a nuna musu ƙarya su sai kuma yasin aya ta sha biyu shafi na ɗari biyu da ashirin da biyu da ɗari da talatin da bakwai bari mu fara ɗari da talatin da bakwai Oh. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم كون وكل شيء أحصيناه في إمام مبين يوا شافي ندري da talatin da bakwai yawwa to nan babu ayar sai shafi 222 yawwa na 222 shine inda Allah ya ce inna nahnu nuhil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum kull shay'in ahsaynahu fi imamin mubin yawwa shine wadan sun kace yan shi'a wa kull shay'in komi ahsaynahu mun tattaro shi fi imamin a cikin jagora shine aliyu mubinun bayyana ne wannan ayatan nuna aliyu shi shugaban musulmi kaga wannan soke burusu ne ba sani ko mun fahimta ba tsawo allah ya tsani sai kuma aya ta 23 cikin sofat shafi na 167 shafi na 167 ko عند الله سبحانه وتعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم كو وما كانوا يعبدون من دون الله ستمين فاهدوهم إلى صراط الجحيم كشريا لسوزوا غحية جهنم da wannan ne malamai suka ce kalima ta hidaya ba kullum take nufin alkhairi dan wanda duk an ka shiryar da shi zuwa ga hanyar jahannama ai ba ai mai shirya mu kyau mun gane wannan don haka kakka zo kullun in kaga kalima ta hidaya ka ce shirya take nufi a ba shirya mai kyau ba akwai wani wuri tana nufin mai kyau wani wuri tana nufin mi mummuna kamar yadda Allah ce kutiba alaihi annahu man tawallahu fa annahu yudhilluhu sai ce mi wa yahdihi ila azabis sa'ir a cikin suratul hajj a gani wanda an ka shirya da shi zuwa ga azabar sa'ir ta jahannama ai babu wani alkhairi cikin wannan dawo sai aya ta ɗari da talatin shafi na ɗari uku da mi da saba'in da hudu ko sai saba'in da hudu na shi kuma salamun ala Ilyasin ko yawwa amincin Allah ya tabbata ga annabi Ilyas shine Ilyasi sun kace na an hada da shi da iyallansa tunda shi sunan shi Ilyas ne to tunda akwai iyallansa an kace Ilyasi an gane ko amma ɗan shi'a an gane ko sai sun kace abinda ake nufi salamun an gane ko tana nufin tsira ala iliyasi a kan iliyasi sun ka ce ismatul a'imma iyalin gidan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama su aliyu da a'imma sun ka ce su da akan da iliyasi eh sun ka ce don haka a'imma ba su kuskure waɗannan aliyu bai ma'asumi na ɗa'yan shi ma'asumai na gaga daga nan sun ka farko mutane aiki shi yasa sai su ce duk abin da a'imma sun ka faɗi gaskiya ne ina na Allah ya ce sun tsira sai muka ce ai salamun Allah ya ce sun tsira eh assalamatu min al-uyubi sun tsira daga kowane irin aibi wal bara'atu min adh-dhunubi kuma sun tsira daga zunubi don haka ayyan mun su ba sa safu ba sa kuskure kaga ahlus sunna ba su yadda da wannan mu a wajen mu sahabbai suna yin kuskure amma Allah ya ce ya gafarta musu eh shi kuma munafiki da an ka ce san wuta ne ba sahabin manzo ne ba mumini ne a zahiri shi munafiki amma kafiri ne a batini don haka kakku kawo ayoyin munafikai ku ce sahabban manzan Allah ne a'a munafiki ba sahabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba ba sani ko mun fahimta ba don munafikai Allah ya ce kul anfiqu taw'an aw karhan lan yutaqabbal minkum sai ce ni innakum kuntum qauman fasiqin haka Allah ya ce musu to kuma Allah ya ce ya halifuna lakum li tardaw anhum fa in tardaw anhum fa inna Allah la yarda anil qawmil fasiqin kaga Allah ce ba zai yarda da fasikai ba kuma su munafikai fasikai ne ma'ana kafirai ne kuma yace was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar wal ladina ittaba'uhum bi ihsan tajmi radiyallahu anhum kaga nan ne ba su ba ake nufi a to don kaga annabi kai imani da shi ba ai karin azaba zaka sha don kai hujja ta hitsewa akan ka alaikum aya ta gaba aya ta 42 a cikin suratu sad shafi na 149 shafi na 149 shine inda Allah ce urkud bi rijlika ko hada muftasalun baridun wa sharab ka buga ka dauki kafa ka bugi kasa shi na wasu sufaye suka ce to wannan aya ta halatta rawa don ana zuci daga wannan soki burutsu ne an ce annabi ayyubu ya buji ƙasa ruwa su fito a shafi na ɗari biyu da arba'in da ɗaya ko ba ka ba nan ma sun kawo shi urkut biri jirka hada muktasadun baridun wa sharab wannan an kawo shi ne don a nuna maka istinbati akwai na ƙarya kamar irin wannan ba na gaskiya ba ne sai kuma aya ta arba'in da hudu shafi na tis'in inda Allah ya ce wa khudbiya dika dirsan ko ka riƙi dirsan tari na kara ma'ana ka samu yan itace kankana diksan ka daure su shine ta tariko fadrib bihi sai ka bugi matakka wala tahnaf ba za ka warware rantsuwarka ba inna wajadnahu sabira Allah ce mun sanya mun same shi shi annabi ayyuba mai hakuri ni'mal abdu ma dalla da bawa kenan shi annabi ayyub innahu awwab shi mai yawan komawa ne zuwa ga Allah sai malamai sun kace ustumbita minhu istanbata minhu adrun min ulama kenan malamai sun yi istinbati karkashin wannan aya jawazu darbin rajul mar'atahu ta'diban mutun yana iya bugun matarsa da dalantarwa an ce yayi alƙawari ne in matar shi Allah ya ba shi lafiya wata rana ne ko ta yi jinkiri ne bata kawo bata zo ba yace to zai mata kula da kaza to sai kuma Allah ya ba shi lafiya to kuma wannan bugun da zai yi mata kaga akwai matsala sai an kace ya samu tari da Allah ya daura kamar in 80 na ya daura tsuma 80 sai ya mata bugu guda shikenan sauki ne Allah ya kawo shi to wannan ya nuna ana bugun mace don mi dalla daftarwa cikin qur'ani ma shari'a mu Allah ya dade shi wallati takhafuna nushuzahunna sai ce mi fa'izuhunna alhamdulillah kathira yahdikum Allah subhanahu wa ta'ala fa'iduhunna wa hajuruhunna fil madaji sai ce mi wadribuhun amma manzan Allah salasalai ce mi sarban gaira mubarri ba bugu ba mai sawa kumburi bugu na rarrabtarwa kuma ba don mace an kace a buga ba mace da ta ce ba za ta yi biyayya ba turawa sun kace ai musulunci ya ce a bugi mata a wani irin bugu kuma ku turawa kun ce ba a bugun mata amma ya ana zanga-zanga an ba 'yan sanda da jami'an tsaro izini su bugi mata su jefa musu tiya gas su buge su wata hatta su ma to in shi wancan miji ne ya bugi mata shi to shi wannan da ya buge ta shi ba shi izini a ba mu amsa aya ta gaba sai aya ta bakwai a cikin suratul zumar shafi na nawa 373 da uku 373 yawwa in takfuru fa inna allaha ghaniyun ankum ko wala yarda li ibadihi al-kufr Allah bai yarda ba ga bayin su kafirci sai mu'tazila da qadariyya sun kace kina Allah bai halitta sharri dan haka Allah bai halitta kafirci kamar da sun kace a'a sihiri bai da tasiri don in ya abku to kakkace da kaddarawa Allah ya abku kai na kai ayyuka a da Allah ya halicci sharri ba dan kace ka aikata sharri ba jarabawa ce ai sai da an kace ma Allah ya ce ko sihiri wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu fitnatun eh ai shi Allah bai ce kai ba Allah ya halicci icce iccen nan don ka amfana da shi ko ba ka bane sai ka je ka sassaka gumki to dan mi ba ka cewa Allah ga ya halicci icce Allah ya halicci duwatsu bisa doron kasa dan mi don su hana kasa ta girgiza ko ba karama ne to in ka je ka sassaka dutsi ka yi gunki Allah ce ka gunki Allah bai wuce ka da wannan ba da haka magana su ƙarya ce ba a cewa Allah bai halitta sharri kai kai ne kake mai da shi sharri Allah don ka amfana da shi ya halicce shi sai aya ta 40 shafi na 300 da 43 a cikin suratul zumar ko yawwa wace aya ce suratul zumar ha shufa'aku am ittakhadhu min dunillahi shufa'aku qul aw law kanu la yamlikuna shay'an wala ya'qilun to wannan aya ba su kawo ta ba amma dai abinda ake son a fitar waɗanda suke cewa babu ceto ranar tashin alƙiyama sun kace abin ta kazu min dunillah shufa'a sun riƙi masu ceto wanda ba Allah ba kiran babu ceto ce a ceto akwai shi amma da sharadi biyu sai da izinin Allah man dalladhi yashfa'u indahu wala yashfa'una illa liman irtada kenan ceto akwai shi amma da sharadi biyu sai da izinin Allah sai kuma wanda yake mumini Allah ya da a cece shi sai mu je aya ta gaba aya ta talatin da ɗaya shafi na ɗari biyu da ashirin da shidda ɗari biyu da ashirin da shidda yawwa ita ce وما الله وما الله يريد ظلما للعباد كو مثل داب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد an gane ko mu'tazila sun ka fassara wa Allahu yuridu zilman lil ibad Allah baya nufin ya zalunci bayi an gane ko sun ka ce to kenan sun ka ce Allah baya lazimtar bayi kenan don haka Allah ba zai fatar da kowa ba don Allah ya fatar da kai kamar ya zalunce ka a duk wanda Allah ya batar Allah ya san bai da niyyar shirya ne kinan don haka ba zalunci bane ko ko don Allah ya samu tun wuta Allah bai zalunce shi ba don saba ma Allah ne mun gane ko yawwa sai suratul ghafir aya ta 46 shafi na nawa na 90 da 91 shafi na 90 shine min aya ta يوم النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ما لم يسون كتو ونا آية أنا daga cikin abin da ke tabbatar da azabar kabari don Allah ya ce annaru yu'raduna alaiha ghuruwan wa ashiya wuta ce wanda za a bijiro da su akan ta safiya da marici sai Allah ce wa yau mata kumu sa'atu ranar da kiyama za ta tsayu kaga wanda azabar ake musu cikin kabari da ake musu to wani na iya cewa ba ya azabar kabari to wanda ba yi ma kabari ba a airan za a yi ma azaba ba jikin muna ganewa sai su ce ai wanda zaki zakuna sun ka taru sun kace gishi ina za a yi mai azaba sai a ce ran shi yana wajen Allah Allah da barin shi azaba ba shi kenan ba kuma tunda akwai ni'imar kabari to sai a samu azabar kabari ni'imar kabari Allah ya tabbatar da ita wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi bal ahya'un 'inda rabbihim farihin bima ataahum Allahu min fadlihi wa yastabshiruna bil ladina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khawfin 'alayhim wala hum yahzanun Allah ce suna ta cikin arziki in ka bude kabarin mumini ka taba ganin wani abinci ai baka da to dan haka azabar kabari akwai ta shi yasa Allah ya ce walau tara ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم ستمي اليوم تجزون عذاب المون يوزا لمكو عذابا kaga nuna akwai azabar kabari sai yan kurani suka ce a'a ai kwana ne suke don Allah ya ce qalu ya wailana man ba'athana min markadina ai bacci ne suke daga bani za a tada su sai aka ce za a yi musu azaba sai an yi busa dan ya ce wa nufikha fi suri fa sa'iqa man fi samawati wa man fil ard wanda ke cikin sammai da kasai zai mutu har wanda ke cikin kabari to wannan lokaci na za su za su za su ji kamar bacci da sun sun mutu ne thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun za a yi musu azaba sai an yi busa sai ta tsaya shine abin musu eh lokacin da sai mun ba asana min marqadina da kaka cewa wai babu azabar kabari to shi fir'auna ai cikin ruwa da an ka halakar da shi to ina zan ce kuma ai mai azaba da wuta kuma na Allah ya ce annaru yuraduna alaiha gudun wa ashilla azaba ce wanda baka fahimta ta azaba ce barzakhiyya ba ta hankali lahira daban duniya daban don haka kiyasin lahira akan duniya matsayin yake kuskure ne ina fata an fahimta to Allah ya kyauta shahida 91 ita dai ce sai Allah ya ce annaru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu wannan ya nuna maka cewa azabar ta kabari ta don yanzu daga bayan ne kiyama za ta tsaye shine abinda malamai suka tabbatar sai suratu fussilat aya ta shidda shafi 250 da daya shafi na 200 da 51 wasu ayaci in yi ha ilayya an da ma ilahukun ilahun wani ko a fa hal'antu musulmi ko fastaqimu ilayhi wastaghfiruhu ko wa wailul lil mushrikeena ko alladhina la yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum kafiru wani ya tabbata ga mushrikai wasu ka ce wailun wani rahina cikin jahannama wanda jahannama ma tsoro ne ta kai to wannan asar bai inganta ba cewa wailun rahina cikin jahannama wailun da yana nuhin bani lil mushrikina ya tabbata ga mushrikai alladina la yu'tuna zakata wanda ba sa ba da zakka wa hum bil akhirati hum kafirun su kuma ga bil lahira kafirin malamai su kai istinbatin anna al kuffara mukhatabuna bi furu'i shari'a su kafirai yadda an ka umurci mumini da sashen shari'a haka aka umurce su da shi wani sai ce to ai kafiri bai yi imani ba ko ba kadan bane to dan mi za a cewa yayi sallah sai a ce a Allah ya ce yayi imani kuma yayi sallah kenan yana da laihin rashin imani yana da laihin mi dan mi addalili da Allah ce wa wailul lil mushriki sai ce mi alladina la yu'tuna zakata musu ba da zakka ba al'arifu suna mushrikai kinan wannan ya nuna ashe rashin ba da zakkan mushriki wani ƙarin laifi ne akan kafircin shi shi yasa kenan ashe kafirin da bai da dukiya Allah ba zai tambaye shi yasa baka ba da zakka ba amma mushrikin da yake da dukiya bai ba da zakka ba Allah zai zai tambaye shi Allah ya kyauta to shi yasa ma bayani zai zo a can gaba aya ta gaba sai aya ta sura shafi na ɗari da sha biyu da ɗari da ɗari da ɗaya shafi na ɗari da sha biyu ko yawwa na ɗari da sha biyu ɗari da sha biyu yawwa inda Allah ce wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahyan ko ba zai yiwa ga mutum bai Allah ya masa magana sai ta fuskar wahayi aw min wara'i hijabin kuni ta bayan shamaki kamar da aka magana da annabi Musa ko aw yursila rasulan ko ko a turo masa manzo na mala'iku kenan fa yuhiya bi iznihi ma yasha sai shi wahayi da izinin Allah abinda Allah ya so ai wahayi innahu aliyyun hakim Allah madaukaki ne kuma Allah ne mai hikima na fata ku ci da wannan ne ibnu atiyya yayi istinbat yace a cikin wannan aya akwai dalilin annar risalata min anwa'it taklif sako ana sa shi cikin maganarka kin kabbara sako kace aje a ce mawa da kaza to kamar kai na ka faɗi wannan magana an gane ko ba a cewa ba aiki da wannan magana tunda in Allah turo mala'iki yace je ka ce mawa da kaza yana aiki da shi ko bai aiki da shi ba to ka gani yace wa annal halifa المرسلة حانث إذا حلف ألا يكلم إنسان فأرسل وهو لا ينوي المشافهة وقت يمينه shine cewa ya ce wa annal halifa mutumin da ya yi rantsuwa almursila wanda ya tura wani hanisun to rantsuwa ta kama shi kafara ta kama shi idza halafa Allah yukallima insanan an gane ko wa yayin rantsuwa yace ba zan yi mawa ne magana ba har abada fa arsala sai ya tura wani mutum an gane ko wa huwa la yanwil mushafahata amma a lokacin da yayin rantsuwa ba yana nufin ba zan taba yi mawa ne magana da baki na ba waqta yaminihi a lokacin da yayin rantsuwa in ka ce wallahi ba zan taba yi mawa ne magana ba to in ka tura wani ka ce je ka ce mai kaza to rantsuwa ta kama ka amma in kana in ka ce ba zan taɓa wani magana da baki na ba to in ka tura sako ba ɗaya bane da bakin ka kun ga sha'anin malamai ko yawwa sai aya ta gaba a shafi na ɗari da tis'in da ɗaya bari mu je shafi na tis'in da ɗaya lokaci yana tafiya ina ganin ahqafu za mu tsaya ɗari da tis'in da ɗaya shine wannan ayar وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء سيما لما يسوك شيء استنباط da Ibn عطية يي استنباط ne da ake kira juz'i domin shi wanga istinbati da yana cewa in ka ce ba za ka yi mawa da magana ba sai ka tura sako zuwa gare shi amma a lokacin da ka yi rantsuwa baka ce da baki na ba to rantsuwa ta kama ka kenan wannan mas'ala ce juz'iyya ta babin rantsuwa yin istinbati karkashin ta kina akwai istinbati juz'i akwai istinbati kulli sai aya tanawa ta zukhruf ayata uku shafi na hamsin da tara to bari mu gani na hamsin da tara wace aya ce inda Allah ce ni inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan la'allakum taqiluna mun mu muka sanya alqur'ani ya zamanto da yaren larabci dan saboda ni ko hankalta a shafi na 200 da 30 da biyar 235 an gane ko yawwa sai malamai sun ka ce to waɗansu sun yi istinbati sun ka ce ja'ala waɗanda sun ka ce ƙur'ani halitta ne an gane ko sun ka ce Allah ce inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan mu mun ka halicce shi shi na matsayin ƙur'ani sun ka ce ƙur'ani halitta ne sai an kai musu raddi an ka ce a'a shi ja'ala ma'anoni daban-daban yake dauka amma in yi ta'addi zuwa ga maf'uli guda yana nufin halitta alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda jami wa ja'ala adh-dhulumati wan nur kaga ja'ala adh-dhulumati maf'ulun bihi gudana wan nur adafina kenan nan yana nufin khalaqa amma in yi ta'addi zuwa ga maf'ulun bihi guda biyu to baya nufin halitta alladhi ja'ala lakumul arda firashan nan bayanan nufin khalaqa ba ai sayyara lakum al-ardha firashan to kaga nan da Allah subhanahu wataala yace ja inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan yayi ta'addi zuwa ga maf'ulin bihi nawa biyu ja'alnahu daya qur'anan biyu dan baya nufin halitta dan haka wanda suka ce qur'ani halitta ne wannan kuskure ba sani ko mun fahimta ba yawwa don yanzu misali in ka ce ja'ala in ta yi ta'addi zuwa ga mafulun bihi biyu tana nufin halitta to ai Allah ya ce wala tanqudul aymana ba'da tawkidiha sai ce ni wa qad ja'altum Allah alaikum kafila to dan in ka ce yayi ta'addi zuwa ga Allah da kafilan kiran kun halicci Allah kaga wannan ai bai yiwa da sauran ayoyi sai mu je shafi na nawa ne 236 duk ita dai ce magana kamar wala taj'al yadaka maghlulatan ila urqika ka ga a cewa wala taj'al yadaka maghlulatan ila urqika kakka kakka halicci hannunka tunda yayi ta'addi zuwa ga mafulin bihi guda biyu Allah ya mura kyau mu dauki aya ta karshe ita ce aya ta 26 a shafi na nawa na 90 da daya an gani ko وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون ستمي إلا الذي فطرني فإنه سيهدين سيما لما يسنك تشيتو توحيدي كلمة الشهادة تاجنني أكان أبو ونوى بدابي نفي دمي دا إثبات تو إنك ديبا شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه ورحمة الله جميع المسلمين ya ce ƙarƙashin wannan magana ta annabi ibrahim akwai kalmar shahada ya ce fastasna min al-ma'budi na rabbahu sai annabi ibrahim ya toge daga cikin abin bauta ubangijinsa wa zakara subhanahu anna hadhihi al-bara'a kuma Allah ya ambaci wannan bara'a wannan barra wa hadhihi al-muwala da wannan muwala shine wato wato kauna hiya tafsiru shahadatu Allah ilaha illallah dan ya ce waja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqbihi la'allahum yarji'un yan maida ta kalma wanzazza kalmar tauhidi domin da yace innani bara'un mimma ta'buduna ma'anahu la ilaha duk abinda kuke bauta ba na bar ragare shi kenan babu wani abin bauta sai ce illal ladhi fatarani sai wanda ya halice illa Allah kenan to kenan wannan ya nuna ashe kalmar shahada murakkabatun min nafyin wa isbat sai an kure sai an tabbatar la ilaha nafyun li jami'il ma'budat illa Allah sai Allah isbat Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami'al muslimin yace da yace illa allazi fatarani bai ce illa Allah ba me yasa bai ce illa Allah ba me yasa bai ce illa Ar-Rahman ba me yasa bai ce illa Al-Ghafur ba sai ce illa allazi fatarani ya ce don ya nuna maka dalilin da ya sa Allah shi kaɗai ya cancanta abota mishi don shi kaɗai ne ya halicce ni tun da ko shi kaɗai ya halicce ni don haka babu wanda zan bauta ba sai sai shi to nan ya kamata mu jaburki insha Allah ta'ala za mu zo a bayan sallah sai mu karkare darasinmu kuma mu kai karshen wannan daura da izinin Allah subhanahu wa ta'ala abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada amin wanda mun kai kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh